إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a ƙarƙashin majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna biyu ga watan ramadan hijira daga maka zuwa madina 1047 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan kuma shine darasinmu na 69 a cikin babi mai bayani akan hukunce-hukuncen kiyamun laili idan muka ce kiyamun laili kuma tarawihi ma ya shiga a ciki kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ra'aytun nasa qad malu ila man 'indahu malun wa man la 'indahu malun fa 'anhu an-nasa qad malu wa ra'aytun nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabun wa man la 'indahu dhahabun fa 'anhu an-nasa qad dhahabu wa ra'aytun nasa munfadda ila man 'indahu fidda wa man la 'indahu fidda fa 'anhu an-nasu munfadda wannan abu ya cikin na al'imamu shafi'i ne rahimahullahu ta'ala shi ya yi su ne a zamanin shi lokacin da duniya da ɗan saura-sauran ƙyale-ƙyalinta amma a wannan zamanin zamu iya cewa shi ne hidacewa a karanta wannan baitin domin ma'anar baitin shi ne yake cewa ra'aitun nasa kad zahabu ila man indahu zahabun yace na ga mutane yanzu suna tahiya suna karkata zuwa ga wanda yake da zinari ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malun kuma na ga mutane suna karkata zuwa ga wanda yake da dukiya yake da arziki wa ra'aytun nasa qad faddu ila man indahu fidda haka kuma na ga mutane suna tahiya zuwa ga mai zina zuwa ga mai azurfa ma'ana dai ya ce na lura da halayen mutane sai na ga suna karkata kawai ga dukiya al'amari na komai dukiya ake kallo yanzu addinin ma an maida shi sai mai dukiya ake bi balantana al'amura na duniya aure in za a yi mai dukiya ake bi shugabanci in za a nema ba arali ba ake biya mai dukiya mai ba da 'yancin garau-garau shi za a bi wannan wai a zamani sai yake wannan magana to ina ga wannan zamanin namu dalilin da yasa na tuno da wannan baitin shine a shekaran jiya wani dan uwa mini wata tambaya wadda ni a da ina jin labarin abubuwan ne a cikin fina-finai amma sai naga abun ashe yana afkuwa da gaske wai dan uwan shi ne yake da matarsa to Allah ya sa matar tashi mai kala ce da an ce mata mai kala kasan mai ake nufi ko to Allah ya matar tashi mai kyawu to sai ya tafi diga a ɗaya daga cikin garuruwan Nijar ba zan faɗi garin ba don saboda ko ta kwana to sai inda ya sabka a gidan a ƙarƙashin mai gidan nashi mai gidan nashi ya bashi masarki da komai yanzu sai shawaran zai maido matar shi a nan inda yake wajen diga iyayen suka ce a'a ya dai bari har yayi na kan shi sannan ya ɗauki iyalin nashi kai can ya ƙi bin shawarar iyayen da ƙarshe sai kwashi matarsa ya kai ta a can garin inda yake diga yanzu da ƙarshe mai gidan nashi da ya ga matar kawai shi kuma matar ta yi mishi yanzu yayi yanda zai har ya juyi hankalin wannan yarinyar akan za ta rabu da wannan ta zo ta aure shi da ƙarshe dai kuma haka aka yi yarinyar nan ta ƙi wannan mijin nata na farko har sai da ta yi abin da ya rabu da ita ta koma gida ya ce yanzu zancen da yake yi har ana shirin dama mata aure da mai gidan shi kuma iyayen sun san da wannan lamarin dan da ma iyayen aka yi wannan aka yi wannan lamarin na, na rabuwan auren don saboda mi za a raba aure don saboda dukiya wannan kuma yana siffanta muna abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid ai wa innahu li hubbil mali la shadid mutum game da son dukiya mai tsanani ne to amma a ƙarshe dan Allah ya nuna muna ba a son wannan ɗabi'ar ko da yake ɗabi'a ce ta ɗan adam amma kuma ana so ya nisance ta ce a fala ya alamu idan bu'athira ma fil qubur ba zai yi abin da zai tseratar da shi ba ranar da za a tayar da mutane a cikin kaburburra wanda daga cikin wannan kuma nisan tafsan dukiya Allah madaukakin sarki ya kare mu daga biye ma son zuciya da dauda ta duniya wadda karshe ba abin da za ta kai ga mutum in ba ga mahalaka ba idan bu manta ba za mu tashi hadisi na 1346 حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل an tambayi aisha game da yanayin sallar manzon Allah da dare jaufin laili shine tsakiyar dare faqalat sai tace kana yusalli salatal isha'i fi jama'atin ya kasance yana sallar jam'i ta isha'i a cikin mutane thumma yarji'u ila ahlihi sannan sai ya koma wajen iyalinsa a gida fayarka'u arba'a raka'atin sai ya yi raka'o'i guda hudu sun ya'wi ila firashihi wa ya namu sai ya koma ga shinhidar sama ana ya je a bisa kan shinhidar sai ya yi kwana wa tahuruhu mughabtan inda ra'sihi alhali kuma abun arwallarsa yana liƙe a kusan kansa ma'ana ruwan da zai yi arwalla ya tashi da dare na aje su kusan kansa domin lokacin ruwa suna wahala to kenan tun kamin ya kwanta yake tana da ruwansa dama 'yan magana suka ce kayan shiga teku tun daga waje ake kimsa su mana ba sai an shiga cikin tekun ba za a shiga shirya kayan ya ce wa siwakuhu maudu'un haka kuma asuwakinsa da in ya tashi yake yi shi ma sai ya aje shi a kusa da shi hatta ya ba'athahu Allah sa'atahu allati yab'athuhu min al-layl har sai in Allah ya tayar da shi lokacin da yake tayar da shi da dare ma'ana dai har sai in ya tashi abin da yasa aka jingina shi zuwa ga Allah domin tashin ka da komawarka duka da yardan Allah ne in Allah bai so ba in ka kwanta daga nan kuma sai ka bari fa yatasawwaku wa yusbiqu al-wudu'a sai idan ya tashi ya kurkure bakinsa da asuwaki kuma ya cika arwallarsa sun ya komu ila musallahu sai ya tashi izuwa wurin sallarsa fa yusalli thamani raka'atin sai ya yi raka'o'i guda takwas ya kara'u fihin na bi ummil kitabi wa suratin min alqur'ani yana karantawa a cikin wannan suru a cikin wannan raka'o'in a suratul baqara da kuma wata aya ta alkur'ani da kuma wata sura ta alkur'ani yana karanta suratul fatiha da wata sura ta alkur'ani wa ma sha Allah da abin da Allah ya so ma'ana wata ran yana wuce sura guda wala yaq'udu fi shay'in minha hatta yaq'uda fi thabina baya zamnawa a cikin wannan raka'o'in gaba ɗayan sa gaba ɗayan su sai raka'a ta takwas wala yusallimu kun baya sallamewa idan ya zamna raka'a ta takwas kin ma wa ya ƙara'u fitasi'a sai ya tashi ya kawo raka'a ta tara ya karatu a cikinta sun ma ya ƙudu fa ya du'u bi ma sha Allahu an ya du'uwahu sannan sai ya zamna ya yi addu'ar da Allah ya so ya yi wa ya tsaluhu wa ya ragabu ilaihi ya roƙi Allah kuma ya yi kwaɗayin abubuwan da yake bukata a wajensa wa yi sallimu taslimatan wahida sai ya yi sallama guda shadidatan wanda yana yin ƙara ma'ana da da ƙarhi yake hiddo sallar ma assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana da ƙarhi ya kado yuqidu ahlal baiti min shiddati taslimihi sallamar da yake yi da ƙarhi har ma tana kusa ga tatara mutanen gida masu kwana ma'ana dai kamar wannan sallamar da yake ta daga murya dan ya tada iyalin shine su ma su tashi sallah a ƙarshen dare ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب bayan wannan kuma sai ya tashi wata nafila raka'a guda biyu daga zamne sai ya karanta suratul fatiha wa yarka'u wa huwa qa'idun yayi ruku'i yana zamne thumma yaqra'u thaniya sannan sai yayi raka'a ta biyu ita ma ya karanta yayi karatu a ciki fa yarka'u yayi ruku'i wa yasjudu yayi sujada wa huwa qa'idun yana yana a tsaye thumma yad'u ma sha Allahu an yad'uwa sannan sai ya roki Allah abin da yaso ya roka thumma yusallimu sannan sai ya sallame wa yansarifu sai ya tahi falam tazal tilka salata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sallar manzo Allah bata gushe ba a haka take hatta baddala har sai da yayi jiki ma'ana tsuha ya kama shi yayi nauyi fa naqasa min at-tis'i sintaini sai ya rage daga cikin rakau'i guda tara da ya saba yi rakau'i guda biyu faja'alaha ila sitti wa sab'i sai ya mayar da su raka'a shidda wataran kuma raka'a bakwai wa raka'ataihi wa huwa qa'idun da kuma rakau'in da yake yi yana zamne hatta qubida ala zalika har sai da aka dauke shi akan haka ma'ana wannan Aisha tana siffanta wataran nafilan manzo Allah ta dare tana kasancewa raka'a guda tara raka'a guda takwas zai yi jere da juna sai ta takwas ya zamna idan ya zamna kun bai sallamewa sai ya tashi ya kawo ta tara wadda ita ce witiri idan ya kawo ta sai ya zamna ya sallame bayan wannan kuma a can in an jima kuma yana yin wasu nafila raka'a guda biyu ita nafilar wata nan yana yin ta da zamne shine bayanin da ta yi a nan niyan wa huwa qa'idun thumma yaqra'u huwa qa'idun sai ya sake wata raka'a guda biyu yana azamne sai ta ce lokacin da tsuha ya kama sa ya rage akan tara da yake yi wataran sai ya yi bakwai wataran ya yi ya yi takwas ana gane da ko wataran ya yi shidda a takaice wannan hadisin abin da yake nuna muna yana nuna muna a mu yi kokari mu yi amfani da lahiyar mu kamar shi lahiyar ya zo muna izatanim sihataka qabla sakamika lokacin da kake da lahiya kai kokarin amfani da wannan lahiyar a cikin bautar Allah ka himmi ka himmi shin lahiya ya zo maka domin kun ga manzo Allah lokacin da yana da lahiya wata raka a goma sha uku yake yi kuma wannan raka'o'in kaka ga inda yake tsawaita su wanda hatta saurayi in ya bisa misali ibnu abbas ya taba bin sai ce sai da ya so ya zamna shi ibnu abbas lokacin saurayi ne ba amma jimawar da manzo Allah yake yace tsananin ya gaji har sai da yaso ya bar manzo Allah lokacin manzo Allah yana cikin lahiyarsa amma da lokacin da tsuha ya zo masa har sai da ya kai ga da zamna yake yin sallah kenan wannan yana nan muna mu yi amfani da lafiyar mu ɗan magana suka ce lafiya uwar jiki babu mai hushi da ke haka kuma suka ce babu arzikin da ya kai lafiya haka ma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها duk wanda ya waye gari a cikin aminci a cikin iyalinsa yana da abin da zai ci a wannan inin kuma yana da ganga yana da lahiya to kamar Allah ya tattara masa duniya ne gaba hada ya hada masa wannan shine kenan a takeice dai mu yi amfani da lahiyar mu مالن يتي حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه من زال لنا صلى العشاء سيجي وجنش هدسا لم يذكر الأربع ركعات شيء رواية سبي أنبتينا ركوئي قداه بكاهن كاهن يكونتا وساق الحديث سيقرر حديث قال فيه يتي أتكي فيصلي ثماني ركعات سيركو إيقدا تقص يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود yana daidaita tsakaninsu a wajen karatu da ƙira'a a wajen ƙira'a da ruku'i da sujada ma'ana daidai tsawon gwargwadon tsayuwar da yake a cikin karatu na tsayi haka daidai jima wadda yake a cikin ruku'i haka daidai jima wadda yake a cikin sujada yace lam yadhkuril arba'a raka'atin wala yajlisu fi shay'in minhunna illa fi thamina baya zamna a kowace raka'a sai raka'a ta takwas fa innahu kana yajlisu domin a raka'a takwas ya ta takwas ya kasance yana zamnawa thumma yaqumu sannan sai ya tashi wala yusallimu baya sallamewa fa yusalli raka'atan sai ya sallaci raka'a guda yuciru biha wadda da ita yake witiri thumma yusallimu taslimatan sannan sai ya sallama guda yarfa'u biha sautahu wanda yana daga sautinsa a wajen sallamar ta ƙarshe hatta yuqidhana hasiya ta yadda mu inji Aisha thumma saka ma'anahu sannan sai ya kwararo ma'anansa kidan nan wata riwaya ce wannan ma riwaya ce daga cikin wannan riwayoyin حدثنا عمر بن عثمان حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين دق عائشة أورم مني أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي عائشة جمد ينين صلى الموضوع لا تدري فقالت تتي كان يصلي بالناس الإشاء ya kasance yana sallah ga mutane da dare thumma yarji'u ila ahlihi sannan sai ya koma wajen iyalinsa fa yusalli arba'an sai ya sallaci raka'a hudu thumma ya'wi ila firashihi sannan sai ya koma wajen shahidarsa thumma saqa alhadith bi tulihi sannan sai ya kwararo hadisin da tsawon sa kamar wancan walam yadhkur sai dai shi a riwayar sa bai ambaci ba yusawwi bainahunna fil qira'ati war ruku'i was sujudi akan cewa yana daidaita tsakaninsu wajen karatu da ruku'i da sujada walam yadhkur fi taslimi hatta yuqidana kuma shi a riwayar sa bai ambaci cewa ba yana sallama har sai ya tayar da mu حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم باب تكون حديث أتكين رواية wannan hadisin yadda yake nunawa shi ne wanzu Allah sallahu Alaihi wasallam wataran sallar shi ta dare yana raba ta biyu idan yi sallar isha'i sai ya zo gida ya raka a hudu ya kwanta sai can tsakiyar dare sai ya tashi ya yi raka a tara in ka hada sun yi raka a nawa kenan sha uku ko? sha uku dai ko ya yi raka a hudu bayan sallar isha'i sannan ya yi tara in ya tashi daga kwana yawa sha uku kenan sha uku kenan wannan riwaya ita ma tana tabbatar da wata ramin zala yana yin raka a goma sha uku kishi nan da muka gani a can baya da aka nuna raka a goma sha ɗai na mala yace haddasana musa ya'ani ibn isma'ila haka ne ko haddasana hammadun ya'ani ibn salama عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وزا الله يا كسنتينا سلا ددري ركعة غوم شاء أكو يوتر بسبعين yana yin wutiri da raka'a bakwai au kama qalat ko kuma dai kamar yadda Aisha tace a wata riwayar wa yusalli raka'ataini wa huwa jalisun bayan wannan kuma yana sallah raka'a biyu da zamne raka'atai wa raka'atai alfajri bainal adani wal iqama ita kuma raka'a biyu ta alfijiri yana yin ta tsakanin kiran sallah da iqama wannan riwayar ita ce dalilin malaman da ke ganin ma manzo Allah wata ran yana yin raka'a 15 domin idan kuka lura kudi ba da kyau tace manzo Allah yana sallah da raka'a 10 nawa 13 wanda yana yin wutiri da raka'a bakwai ma'ana raka'a bakwai yake jira da juna bai zamnawa shine witirin to bayan wannan can an jima in yayi saurin kare sallah can an jima yana yin raka'a guda biyu da zamne ana gane da kyau ko wanda kuma rakawoyin ba na ba na raka'atayil fajr bane domin kun gani ai daga baya tace su kuma raka'atayil fajr yana yin su tsakanin kiran sallah da me da iqama kenan wannan hadisi yana tabbatar da wata ran manzo Allah yana raka'a goma sha biyar a ana gane da kyau ko wannan shine kenan malai ce haddathana musa ibn isma'ila haddathana hammadun an muhammad ibn amr amru عن محمد بن إبراهيم عن القمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله كان يوتر بتسع بتسع ركعات يا كسن ينا وتري دركا غدا تقص غدا ترى ثم أوتر بسبع bayan wannan wataran kuma ya taɓa yi da raka'a bakwai wa raka'a raka'atai ne bayan raka'a bakwai kin da ya kuma sai raka'a guda biyu wa huwa jalisu yana zamne ba'da al-witri bayan yayi witri yaqra'u fihi ma yana karatu a cikin su fa idza arada an yarka'a qama fa raka'a idan ya so ya ruku'i sai ya tashi tsaye yayi ruku'i thumma sajada yayi sujada qala abu daud abu daud yace rawa hadain al-hadithain khalid ibn abdullah al-wasiti an muhammad ibn amr wa mithluhu قال فيه قال علقمة علقمة يتي بن وقاس يا أمته يا كما أي فياته تيوى عائشة كما هكا كيف كان يصلي الركعتين يا من ظل الله يكسن تينا صلى ركوعي قد أبيدي كيبان وتري فذكر معناه سيئا بجمع نرسا ya ce mata ma'aifiyanmu domin Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah gaba ɗayan su iyayen mumunai ne shi yasa bayan da manzon Allah ya rasu matar manzon Allah ko guda ba ta yi aure ba don baya halatta gare ta aure kowa don duk wanda za ta aura ɗanta ne ana gani da ke ku kuma baya halatta mace ta aure ɗanta to wannan shine kuma ƙasar hausa aka ɗauko aka ɗallawa ma limamai ana gani da ke ku in liman ya mutu sai kasance matan shi ba su aure da sarki sarakai su ma zancen da nake muku akwai matan sarkin garinmu da ya rasu tun muna yan yara har yanzu ba su yi aure ba ana gane da kyau ko wanda gudan da ya rasu ya barta budurwa cika amma ita an kuntata mata budurwa sharaf ya barta kuma haka ta yi ta zama ba ta yi aure ba har yanzu tana na hatta hawar rukucewa wannan akwai ɗauka alhaki ciki domin tabbas babu makawa akan cewa tana cutuwa to amma da yake al'ada ta zo ta haramta mata abinda Allah ya halatta mata ana gane da kyau ko wannan shine kenan haka malumai su ma idan suka rasu ba auren matansu in ba yanzu ba da yake sunna ta fara linkawa gidan kowa aka dan fare ma waye ma al'amuran wannan shine kenan duk wannan abun da nake gaya muku ni ga naune ba jiyau ba mai yiwa sun faru a gidanmu ko abin da ya kamata haka wallahu ta'ala alam a takaice dai matan manzo Allah su ne kawai baya halatta kowa ya aure su bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma kowanne annabi duk annabin da ya rasu ya matan shi ba a auren su don saboda annabi a matsayin uban al'umma yake to matan shi a matsayin uwayen al'umma suke na malai ce haddasana wahab ibn baqiya an khalid haun wa haddasana ibn al-musanna haddasana abdul a'la حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة na zo madina fadakaltu ala aisha sai na shiga wajen aisha fakultu sai na ce akhbirini an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari game da yanayin sallar ma'aikin Allah ta dare qalat tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah kana yusalli bin nasi salatal isha'i ya kasance yana ma mutane sallar isha'i thumma ya'wi ila firashihi sannan sai ya koma ga shahidarsa fa ya namu sai ya yi bacci fa idza kana jawful layli idan tsakiyar dare ta yi qama sai ya tashi ila hajatihi zuwa ga bukatarsa ma'ana ya shiga ban daki wa ila tahurihi sai kuma ya je ga zuwa ruwan arwallansa fatawadda ayi arwalla thumma dakhala almasjida sannan sai ya shiga almasjid na anahin musalla sai ya shiga wurin shi da ya saba yin sallah domin manzo Allah a ɗakin shi kowanne ɗaki na matan shi akwai inda aka keɓance don sallar shi kamar da muka faɗi yana da kyau mutum ya keɓance wani ɗan wuri a gidan shi na sallah ana gane da kyau ko yana da muhimmanci sosai idan kai haka kamar ka girmama Allah maɗaukakin sarki ne na ka keɓance masa wuri na musamman na ibada idan aka san wannan wurin da kake sallah ne ba za a bari yaro ya zo ya wutsari ba da abin da ya kama da haka haka kuma wannan wurin shaidanu za su nisance shi na kenan manzo Allah sai ya shiga dan wurin da ya saba yin sallah a cikin ɗakin sa fa salla thamanin thamani raka'atin sai ya sallaci raka'o'i guda takwas yukhayyalu ilayya annahu yusawwi bainahunna fil qira'ah wanda ni ina tsammanin shi ne ma'anar yukhayyalu ilayya ni ina tsammanin kamar yana daidaita karatu a cikinsu war ruku'i da ruku'i wa sujud da sujada ma'ana tsawon tsayin da yake a cikin karatu haka tsawon jima wanda yake a cikin ruku'i haka tsawon jima wanda yake a cikin sujada thumma yutiru bi raka'atin sannan sai ya wutiri da raka'a guda thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun bayan wannan kuma bayan ya yi wutirin kuma can an jima yana yin raka'a guda biyu daga zamne thumma ya da'u jambahu sannan sai ya dora bangaren shi ma'ana sai dan gishirta farubba ma ja'a bilalun fa'azanahu bis salati wata rana idan wata rana sai bilal ya zo ya sanar da shi da lokacin sallah yayi thumma yuqfi ya isko shi yana dan gangadi ma'ana wataran bilal na isko shi ya gaya mishi lokacin sallah ya alhali yana cikin gengedi haka za a yi za a yi tarjama ce ma'anawiya ba harfiya ba wa rubbama shakaktu aghfa aula watar ma ina shakkar wai shin ya dan yi gengedi ko bai gengedi ba yace hatta yu'dinahu bis salati har sai bilal in ya shigo ya sanar da shi da lokacin sallah yayi fa kanat tilka salatahu hatta asanna sai kasance haka sallar sa take har sai da yayi ya yi shekaru ma'ana shekaru suka masa yawa walahuma ya yi nauyi fazakarat min lahmihi masha Allahu sai ta siffanta yanda jikinsa ya kasance lokacin da ya tsuha yanda ta so yanda Allah ya so ma'ana nan bai gayi yanda ta siffanta jikin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wasaqal hadith sai ya kwararo sauran hadisi a takaice har yanzu dai anan nan mana yayi siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da za mu karuwa da shi anan shine yana daga cikin siffar yanayin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jimawa a cikin ruku'i da sujada idan a tsayuwar da yayi ya karanci suratul baqara idan ya zo a cikin ruku'i to jimawar da zai a cikin ruku'i daidai gwargwadon karatun suratul baqara ana gane da kyau ko idan ya zo a cikin sujada jimawar da zai a cikin sujada daidai gwargwadon karatun suratul baqara kun ga irin wannan sallar ta yi karanci ana gane da kyau kuma yin haka akwai ba idan misali kana kana kana limanci na qiyamul layli ga mutane idan kana yin haka in ka jima a cikin ruku'i da sujada kaman kana ba su daman su dan huta ne domin tsayi yayi wahala akan me akan ruku'i da me da sujada ana gane da kyau shi yasa wata ran manzo Allah yana tsayin yayi tsawo akan sujada da ruku'i kina yana da kyau limammai su su kula da wannan muna yin haka sosai idan aka yi ruku'i ana jimawa don mutane su samu su huta in aka dago daga ruku'i haka aka je su yada muna jimawa don mutane su samu su dan huta kuma su yi addu'o'insu wannan yana da kyau sosai to ka gani to ka gani kenan yanda sunna take domin idan aka yi haka an yi sunna gashi kuna gani hadisi kusa riwaya nawa aisha ta ce manzo Allah yana jimawa a cikin ruku'i yana jimawa a cikin sujada watar ma daidai gurgurdan jimawa da a tsaye haka yake yi to kun ga wannan idan kai liman kana yi zaka ba mutane dama su huta shi zai sa mutane ba za su kosa da tsayuwa ba wannan shine kenan a takaice dai shi a koda yaushe dama idan aka kauce ma sunna wahala za a shiga idan kuma aka bi sunna za a samu sauki wannan shine kenan a cikin ruku'i mutum zai mai da maimaita askar ne ana gane da kyau ko a cikin ruku'i shi ba a addu'a ba a karatun qur'ani sai dai askar manzo Allah ya ce wa amma ruku' fa azimu fihi rabb a cikin ruku'i ku ta ku ta girmama ubangiji ma'ana ku ta tasbihi subhana rabbiyal azim ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ana gane da kyau ko da abubuwan da suka zo da irin askarkin da suka zo na ruku'i na ba adadi na mutum bai ba dole sai ka kilga ba ba dole sai ka kilga ba irin jima wanda za a yi in kace ka kilga ma za ka iya bacewa mutum yana iya ta maimaitawa ba dole sai ya kilga ba domin ko uku da aka ce ana nuhin alal aƙalla ne da aka ce mutum ya yi subhanu rabbiyal azim sau uku ana nuhin alal aƙalla ne kenan mutum yana iya mi ya wuce haka nan wannan shine kenan wallahu ta'ala alam a cikin nan kuna ganin ana cewa manzo Allah ya mi ya tsufa amma duk tsuhon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu tare da shi ake zuwa yaki har ya rasu tare da shi ake gwabzami ake gwabzami ake gwabza yaki wannan karin magana shi wannan shi Hausa suke ce ma komi tsuhon zaki yafi saurayin kare Allah ga da kyau ko komi tsohon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na a tara ku gaba daya aje aje wasu aje hogin yaki to sai kun sawara mishi wannan shine kenan ku ɗan kuikuyo ne shine zakin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi dama a a takaice duk wanda ya bada rayuwar shiga addini to Allah ba zai kaskantar da shi ba zaka ga duk wanda ya ba duk wanda ya ba tun yana karami tun yana matashi ya ba addini rayuwar shi to ba zai yi tsufa irin wancan ba na rukucewa ana gane da kyau ko sai dai wata jarabtawa can daban amma ita ce ita wannan ita ce sunna ta rayuwa malamai suke cewa man dayya Allah fi shababi dayya'ahu Allah fi shekukhati duk wanda ya manta da Allah lokacin yana matashi to Allah zai manta da shi lokacin da shi kuma ya tsufa irin su ne zaka ga sun zamanto tsohin najadu mun san tsohin najadu ko in ji hausawa ana ka ga mutum ya tsufa amma rayuwar gataran babu albarka rayuwar gatanan ta ishi wanda suke kula ma da shi amma zaka ga malami tugub tugub shekaru aru aru amma kuma kaga ita isko shi yana gani kaje yana karatun qur'ani murya na hitowa lahiya lau kaga in ka kame shi nama zai zai cinye shi balantana goro wanda su kuma sai wasu sai an karkara musu goron sannan masu ji shi a takaice dai wanda ya bi Allah Allah baya mantawa da shi wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum malan yace haddathana muhammad ibn isa haddathana husaym akhbarana husayn an habib ibn abi thabit ha'un wa haddathana uthman ibn abi shaybah حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا يقانا أوجا من الله صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ ma'ana ya yi kwana wata ran a gidan manzo Allah sai ga manzo Allah ya tashi fatasawwaka sai aswaki wa tawadda yayi arwalla wa huwa yaqulu yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi ma'ana yana karanta wannan ayar hatta khatama surata har sai da ya kare wannan surata ali imran daga wannan ayar har zuwa karshe thumma qama sannan sai ya tashi fa salla raka'ataini sai sallaci raka'a guda biyu atala fihi mal qiyama war ruku'a wanda ya tsawaita tsayuwa da ruku'i a ciki wa sujuda da sujada thumma sarafa sannan sai ya sallame fanama bayan ya yi raka'o'in nan guda biyu masu tsawo sai ya koma ya yi kwana hatta nafakha har sai da ya dan fara wannan huci na kwana shine annafkhu wannan dan gurnanin da mutum yake a cikin kwana thumma fa'ala zalika sannan sai ya tashi ya ƙara yin hakan can kamar yadda ya a farko salasa marratin har sau uku bi shitti raka'atin yayi raka'o'i guda shidda kullu zalika yastaku thumma yatawadda kuma duk tashin da yayi sai ya goge bakinsa yayi arwalla wa yaqra'u haula ayati sai ya karanta wa'annan ayoyin thumma autara sannan yayi witri qala usmanu usman yace bi thalathi rak'atin sai ya witri da rak'o'i guda uku fa atahu almu'adhdhin fa kharaja ila salati sai mai kiran sallah ya zo masa sai ya huta zuwa sallah fa qala ibnu isa thumma autara shi a riwayar ibn isa yake sannan sai manzo Allah yayi ruku'i yayi witri fa atahu bilal fa adhanahu bis salati sai bilal yazo masa ya sanar da shi lokacin sallah yayi hina tala al fajr lokacin da al fajr yake to fa salla rak'atay al fajr sai sallaci raka'a bina al fajr thumma kharaja ila salati sannan ya zuwa sallah thumma ittafaqa sannan suka ittifaqi wa huwa yaqulu manzo Allah ya huto a bisa hanya yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al waj'al khalfi nura wa amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'zim li nura ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata ka sanya haske a cikin halshe na ka sanya haske a cikin ji na ka sanya haske a cikin gani na ka sanya haske a bayana ka sanya haske a gabana ka sanya haske a sama na kuma ka sanya haske a ƙasa na ya Allah ka girmama haske na حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال وأعظم لي نوره كما يا الله كجرم ما من حسكي قال له داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا الحديث وقال سلمة ابن كهيل عن أبي رشيد عن ابن أباس وأن رواية من سامكاري تا addu'ar da ake yin za a je masallaci ma'ana manzo Allah in ya kama hanyar zuwa masallaci yana wannan addu'ar Allahumma ja'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا هزوا كرشنتا أنا قاعد لكيكو wani ita ce addu'ar da manzo Allah yake in zai je masallaci ya kamata a ce mu iya wannan addu'ar domin tana da muhimmanci domin idan kuka ji wace kalma ce aka maimaitawa a ciki nura nura nura nura haske domin amfanin haske amfanin haske daga duniya har lahira ne hasken kuma ana nuhi haske na Allah madaukakin sarki idan Allah ya arzuta ka da haskensa a duniya shine zaka ga kana kokarin kiyaye dokokinsa ya Allah ka sanya haske a halshe na ya kasance ba abin da zan faɗi ba alkhairi ba shine ma'anar haske a halshe na ka sanya haske a idanuwa na ya kasance ba abin da zan kallo in ba mi ba a in ba ido ba in ba in ba abin da yake halal a gare ka ba wannan idanun da suka kasance muna guba a wannan lokacin musamman tare da waya ana gane da kyau ko bisa idan Allah ya arziki Allah ya arzuta ka da runtsi ganinka wallahi Allah ya maka arziki mai girma shine wani mai hikima yake cewa laysa shuja'u alladhi yahmi matiyatahu yawma an-nizali wa narul harbi yashta'ilu lakin fatan ghadda tarafan aw thana basara عن الحرام فذاك الفارس البطل yace ba shi bane jarumi wanda yake sarki a wajen hada wanda yake kada mutane a wajen hada da wajen yaki yace jarumi shine wanda yake iya runtsi idanuwansa daga kallon haramun domin su idanuwa ko da yaushe shedan yana kula da juya su da ya ga wani dan kilo na wani dan roz-roz haka kun san roz da an ce roz gasan harakan mata ce ko da ya ga wani dan shashashi hakan gasan sai ka kalla kana so ka kau da kai yana kokarin ya maido maka shi to lokacin da kaki ka karkata zuwa ga kallon wannan matar to alama ce ta ka hi karhin wa ka hi karhin shedan wanda ko hi karhin shedan babu wanda ya kashi jarumta shi yasa Umar aka yi ittifaki a cikin sahabbai babu wanda ya kashi jarumta jaruntar tasa ta sa har shedan baya hada ko baya hada hanya guda da shi manzo Allah yake lausalaka lausalaka lausalaka lausalaka Umar fazdan da aje Umar zai kama wata hanya shedan ya biyo wannan hanyar ta da shedan ya bar wannan hanyar ana gane da kyau ko a takeice dai musifantu da runsa idanunmu musamman wannan zamanin da bala'i yayi yawa Allah ka ba mu iko runsa ganin mu amfanin haske kuma a lahira shine da shi ake tsallake mi siradi يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا wannan shine kenan haske shine zai tsallakar da kai a saman sirari Allah ka arzuta mu da haske kuma babban abin da yake sa yake samar ma mutum haske a duniya shine yawan nafila musamman kuma sallar dare wanzu Allah yake was salatu nurun sallah annuri ce Allah ka azata mu da shi حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب عن الفضل بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي wata ranna kwana a wajen ma'aikin Allah dan in gaya yake sallah ta qiyamul laili fa qama sai manzon Allah ya tashi fatawadda ayi arwalla thumma salla raka'atayn sallai sallaci rak'o'i guda biyu qiyamuhu mithlu ruku'ihi tsayuwar da yayi kwatankwacin ruku'insa wa ruku'uhu mithlu sujudihi ruku'insa shi ma kwatankwacin tsayuwarsa kenan ruku'in sa kwatankwacin sujadarsa sun manama sannan sai yi kwana sun mastaikaza sannan sai ya tashi fatawadda a sai arwalla wastanna ya kurkure baki sun makara abi hamsi ayatin min ali imrana sai ya karanta ayoyi guda biyar na ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari falam yazal yaf'alu hadha manzo Allah bai gushe ba yana aikata haka hatta salla 10 raka'atin har sai da ya sallaci raka'o'i guda goma sun makama sannan sai ya tashi fa salla sajadatan wahidatan sai ya sallaci raka'a guda shine sajadatan wahidatan ay raka'atan wahida fa autara biha sai ya wuturi da ita wa nadal munadi inda zalika sai mai kira ya kira a wannan lokacin ma'ana mai kiran sallah fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi ba'da ma sakata al mu'adhdhin bayan mai kiran sallah yayi shiru fasalla sajadatai ne hafifatai ne sai sallaci sujada guda biyu wanda suke masu sauki thumma jalasa sannan sai ya zamna hatta sallar subha har sai da ya sallaci a sallar asuba a nan akwai wani ɗanjan ɗan faɗakarwa da nake so in yi hadisin da ifi ne amma akwai ta faɗakarwa shi ne idan mutum ya shigo masallaci ya isko ana kiran sallah yanzu abu biyu ke a kansa ko? ko gaya mini abu biyu da ke a kansa sauraron kiran sallah da komi da tahiyyatul masjid tahiyyatul masjid to wanne ake gabatarwa a sauraron kiran sallah kun yarda kowa yarda da haka jazakumullahu khairan barakallahu fikum shi yayi tafsiri ana gane da kyau akwai taku akwai tashi ana gane da kyau to bari mu hede biri daga daga kai har wutsiya idan ka shigo masallaci ba ran juma'a ba ana kiran sallah ana gane da kyau to kamata yi ka tsaya har a kare kiran sallah sannan kai ne sannan kai ne sannan kai nafila kai tahiyatul masjid gaisuwar masallaci in kai haka kinan kayi aljam'u aula min at-tarjih ko ka hada ibada biyu ka samu domin in kace kayi tahiyatul masjid kana iya kuma ka bi kiran sallah ah ba a gama gudu da susar baya ko kinan shi yasa shine akwai kaida malamai suke cewa idraku ma yafutu min ghairi badl aula min idraki ma yafutu ila badl kai kokari idan ibada biyu suka hadu guda wadda in ta tahi kenan da guda wadda kuma kana iya ka riske mai kira suna kamar akwai sauran lokacin da za ka iya kayi ta to kai kokari ka yi wadda ita in ta tai ta kare ne idan ladan ya kare kiran sallah kana mai doshe kare wani kiran sallah kenan sai ka bi kiran sallah addu'ar da ake ta bayan kiran sallah kai bayan an kare a wannan lokacin sai kai tahiyatul masjid kai gaisuwar masallaci amma a ran juma'a idan ka shigo ana kiran sallah na biyu wanda liman yana akan mimbari to shi a wannan lokacin in ka shigo kai tsaye tahiyatul masjid zaka yi ka bar kiran sallah dan mi dan saboda nan ibadu biyu ne ke gabanka sauraron kiran sallah ko sauraron huduba da sauraron kiran sallah da sauraron huduba wanne ne babba sauraron huduba ana gane da ke ko ita ce gaba to in ka ce ka tsaya sai ladan ya kare kiran sallah sannan ka yi tahiyatul masjid ladan na kare kiran sallah shi kuma liman me yake farawa hudu ba liman na hudu ba kai kuma kana me kana tahiyatul masjid to anan kuma kaga kai asarar sauraron hurkun hudu ba to shi yasa malamai suka ce a wannan lokacin in ka shigo ka bar kiran sallah domin shi a wannan sunna ne shi kuma sauraron hudu ba shine yake wajibi in kana a masallaci ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace haddathana usmanu عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة وترنا كنا وجن تنتيتا إرؤور مايفياتا ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى sai manzon Allah ya zo bayan marece ma'ana da dare kenan faƙala sai ya ce a sallar gulamu wai yaron nan ya yi sallar isha'i ko ƙalu na'am suka ce e fattaja sai manzon Allah ya kishin gida hatta idan mata minan laili ma sha Allahu hasaida abinda hasaida dare ya tahi daidai gwargwadon abinda Allah ya so kama sai manzon Allah ya tashi fatawadda sai arwalla ثم صلى سبعا sannan sai sallaci da kawai guda takwas au khamsan ko kuma ai guda bakwai au khamsan ko kuma biyar au tara bihinna wanda yi wutiri da su lam yusallim illa fi akhirihinna bai sallami ba sai a raka'a ta karshe حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث ناقانا a gidan ‘yar'uwar ma'aifiyata maimuna al-harif fasallan nabiyu sallallahu alaihi wasallam al'isha'a sai manzon Allah ya sallaci sallata isha'i sun maja a sannan sai ya zo fasalla arba'an sai sallaci raka a hudu sun manama sannan ya yi kwana sun makama yusalli sannan sai ya tashi ya yi salla faƙumtu an ya sarihi sai na tsaya a hannunsa na hagum fa'adara ni sai ya juyo ne ta bayansa fa aqama ni an yaminihi ya tsayar da ni a damansa fa salla khamsan sai rako sai salla rako i guda biyar sun nama sannan sai koma yayi kara yayi kwana hatta sami'tu ghaditahu har sai da naji ghaditkin sa ma'ana shashekar sa ta kwana au khatitahu duk ma'anan su guda sun maqama sannan sai tashi fa salla raka'ataini sai sallaci raka'a biyu sun kharaja fa salla al-qadat sannan ya hutai sallaci صلى تأصبع حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة ابن عباس يا باشي لاباري أتكون القصة قال يتي فقام سيمن ظا الله يسأيا فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات حسيدي صلى تركوئي قدا تقص ثم أوتر بخمس sai ya wuturi da raka'a guda biyar lam yajlis bainahunna bai zamna a tsakanin su ba wannan hadisin abin da yake nuhi shine ibnu abbas ne lokacin yana karami ya zo a gidan maimuna wadda take yar uwar ma'aikiyarsa ce ba dan komi kuma ya zo a gidan manzon Allah ba sai dan kawai ya gaya manzon Allah yake sallar dare ya manzon Allah yake kiyamul laili ana gane da kyau ko to yace lokacin da ya zo da marice ya zo da manzon Allah ya dawo da dare sai ya tambaya wai yaron nan ko yayi sallah yayi sallar isha'i kun ga ba hadan shi bane amma da yake ya san yaron yana gidan shi da yazo sai da ya tambaya yayi sallah ko bai sallah ba ni manzon Allah yake koya mana nan binciken yaran mu sun yi sallah ko bai yi sallah ba da Allah ma'aifi nawa ne yake shiga gida ya tambaya kai kun yi sallar magariba ko ba ku yi sallah ba mahaifi nawa ne ke haka wallahi ba su da yawa kaɗan ne kuma su sanda suna kwasar nauyi mai girma a kansu domin umarni ne na Allah Allah ya ce wa'amur ahlaka bis salati wasbir alaiha dole ka umurci iyalinka da su yi sallah daga cikin iyalinka ƴaƴanka daga cikin iyalinka matanka ba diyanka ba hatta matanka dole ne ka rika bincikar suna kula da sallah ko ba su kula da sallah wallahi akwai wani akwai wani magidanci a anguwarmu yana birge ni kuma irin wa'annan ne da ake ce ma ma ajmal ad-din wa ad-dunya idha ijtama'a wa aqbaha al-kufra wal iflas fi ar-rajul Allah ya shi mutum ne mai arziki mutum ne mai hali don wata ran masallacin Muhammad shi yake kawo a wajen bude baki Allah ya bashi kuɗi kuma Allah ya bashi kula da sallah sallar asuba ba taba in dai kaga bai sallar asuba masallaci ba to baya gari wata ran har su ke jiran ma a zo a buɗe ƙofar masallaci ba shi kaɗai ba shi da ɗiyan shi suke zuwa kuma abin mamaki in yayi balaguro ana gane da kyau ko kowace sallah sai dan shi ya mishi message ya tura mishi text ya tura mishi sakon da cewa yayi sallah ba za kun gane da kyau ba yaran da dama ɗan samari ne akwai akwai wanda suke kanana ni ke ni ke goya ma yaran karatu suna karatu a masallacin mu suka ce mini ko baban su ko balaguro yayi musamman sallar asuba sai kowa ya rubuta mishi text ya rubuta mishi message baba je papa je priye baba na yi sallah ana gane da kyau ko kuma abin da zai tabbatar mishi da sun yi sallar shine erikin da suka yi message din in ka tura message ka tura sakon ba lokacin sallah ba sai ya tura to kenan ba kai sallar a masallaci ba sallar asuba in suka tura mishi message karhe biyar na dare a sai ce eh tabbas kai sallar asuba kuma kayi ta a cikin mi domin ana iya yin ƙarya ta kowace sallah banda sallar mi banda sallar asuba ko to haka yake kula da sallolin yaransa kuma gashi nan ya rayu shi Allah ya sa mata albarka ana gane da kyau ko wannan ya sabke nauyin shi ya sabke nauyin shi in kaga yaran ma sha Allah yara ne masu bin comfort masu dabi'u masu kyau dama in har kana so danka ya tashi mai ladabi ya tashi na kirki wallahi kullu alakar shi da masallaci ka sha mamaki wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon kula da sallolin ɗiyan mu to kun ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma wai dan sa ba yaro ne wanda ya zo ini ne ya zo amma sai da manzo Allah bincika ya sallah ko bai sallah ba kula da wannan malaji haddathana abdul aziz ibn yahya al-harrani ba mu yi da bayanin mu ƙara sauran rawayoyin sai mu yi da bayani al-harrani haddathani muhammad ibn salama an muhammad ibn ishaqa an muhammad ibn ja'far ibn zubair an urwa ibn zubair an aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح manzo Allah ya kasance yana sallah da dare raka'a goma sha uku idan ka hada da raka'o'in da yake raka'a biyu da yake na kamin sallar asuba yusalli sittan yana yin raka'a shidda masna masna biyu biyu wa yutiru bi khamsin sai yayi witri da raka'a guda biyar la ya ƙudu bai na hunna illa fi akhirihinna baya zamnawa a tsakanin sai ta ƙarshe haddasana qutaybatu haddasana al-laythu an yazid ibn abi habib an iraq ibn malik an urwata an aisha annaha akhbaratu aisha ta bashi labari أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر إن كهذا ركعة الفجر وأن حديث هنا نون ولنوئي na sallah ta dare sallar tarawihi ko sallar qiyamul layli shine wata manzo Allah yana yin raka'a biyu biyu gida uku raka'a nawa kenan shidda raka'a biyu ya sallame raka'a biyu ya sallame raka'a biyu ya sallame shidda sai ya tashi ya kawo raka'a biyar jere da juna sai raka'a ta karshe yake zamnawa in ka hada sun yi raka'a nawa sha daya tunda can shidda biyu biyu nan kuma biyar a lokaci guda kinan ya halatta a masallacin ku yi haka ku yi biyu biyu sau uku sai ku yi biyar a shirya da juna amma muka ce a yi bayani ko wannan shi ne kenan malam ya ce haddasa na nasu rubnu aliyin wa ja'afa rubnu musafiri an na abdullahi ibn yazidal mukuri'a akhbarahuma an sa'id ibn abi ayyuba an ja'far ibn rabi'ata an iraq ibn malik daga iraq wannan sunan shi ma ban ji ana sanya shi ba ku sa shi a cikin dictionary kinku na sabin sunaye iraq sunan tabi'i ne ba iraqi ba ha iraq shi kafin ne shi kuma iraqi waccan ta ta saddam ita kuma kafin ce shi sunan shi iraq iraq idan kana isa masu ɗanka iraq ana gane da kyau ko sunan tabi'i ne kuma yana daga cikin tabi'ai wanda suka shahara da yawan ibada umar bin abdulaziz wanda yake shi ma ya shahara da yawan ibada yake cewa ma a'lamu ahadan aktharu salatan min iraq ibn malik yace ni ban san wani mutum ba mai yawan sallah kamar iraq bin malik tare da shi ma umar bin abdulaziz akwai wanda suka ce ba san wani mai sallah kamar shi ba ana gani da kyau ko to yanzu maganar wa za a bi maganar umar bin abdulaziz domin aka ce gwani shi ya san gwani ko ana gane da kyau ko mutum ne mai yawan sallah ya yi shaida da cewa bai san wani mai yawan sallah ba kamar iraq to alama ce ta iraq kin yami ya hi shi kamar yadda ake cewa mugu shi ya san makwantar mugu ko to haka shi ma mutunan kirki shi ya san mutunan kirki wannan shi ne kira in kana so ɗanka ya zamanto mai yawan sallah sami shi suna iraq sai ka sa aniya ta ɗana na sami shi iraq don ya zamanto mai yawan sallah kamar tabi'i na manzon allah iraq ana gane da kyau ko kuma kun ji suna akwai daɗi gare shi ‘yan bariki suna sa irin wannan sunan sunan da ba a cika sashi ba kuma three sample ko iraq na'am kenan iraq bin malik an abi salama an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ina da gurin sai na sai mun rubuta littafi akan garaibul asma ma'ana sunaye baki wanda ba a saba sawa ba a kasashenmu insha Allah sai mu rubuta littafi akan haka ku bi mu bashin shi amma ban san wani lokaci ba amma dai insha Allah ba za mu ba za mu daulo nan da shekara biyu ko uku haka da akwai program mai yawa na rubuce rubuce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla al-isha'a manzo Allah ya sallaci isha'i thumma salla thamaniya raka'atin sannan sai sallaci raka'o'i guda takwas qa'iman da tsaye wa raka'ataini ba'da al-adhanaini da raka'o'i guda biyu bayan kiran sallah da iqama ma'ana tsakanin kiran sallah da iqama wa lam yakun yad'uhuma bai kasance yana barin su ba yana nuhin sallah ta kamin ta bayan alfijiri qala ja'far ibn musafir fi hadithihi wa raka'ataini jalisan ba'da al-adhanaini da kuma raka'o'i guda biyu da zamni bayan tsakanin kiran sallah bainal adani ne tsakanin kiran sallah da iqama zada shi a riwayar sai ya kara jalisan sai dai wannan riwaya bata inganta bata jalisan ma'ana akan cewa yana sallar raka'atayil fajr da zamni abin da ya tabbata shine sallar da yake yi da zamni ita ce wanda yake yi bayan ya kara qiyamul layli kamin ke tora alfijri yana raka'a biyu da zamni amma raka'atayil fajr da tsaye yake yin su shine in ka lura yace sahihun duna qawlihi bainal adanaini wal mahfuz ba'da al witr idan abinda aka yake tabbatacce shine bayan witri ne yake raka'a biyu da zamne حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها ناتم عائشة ألا يدرئتا بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر درك انا ومنزو الله يكسنce yana wutiri tace kana yutiru bi arba'i bi arba'in ya kasance yana wutiri bi arba'in wa thalathin ya kasance yana yin wutiri da raka'a hudu da uku ana ga da ke ko yayi raka'a hudu sai ya kawo kuma uku yayi in ka hada sun yi nawa ku rika kilga mini raka'a hudu daban biyu biyu sai ya uku sun yi nawa ta ce wataran yana yin wuti da raka'a bakwai kenan wa sittin wa salatin wataran kuma yana yin raka'a shidda sai ya raka'a uku sun yi nawa kenan a tara ko wa samanin wa salatin wataran kuma ya raka'a takwas kuma sai zuwa raka'a uku na witiri nawa sha daya ko wa ashirin wa salatin wataran kuma ya raka'a goma sannan ya zuwa raka'a uku na witiri sha uku kenan walam yakun yutiru bi an qasa min sab'in bai kasance ba yana yin wutiri kasa ga raka'a bakwai wala bi akthar min thalatha ashara kun bai kasance ba yana yin hiye da raka'a goma sha uku ta runa kenan wata yana yin sha uku kenan qala abu dawud zada ahmad ibn salih wa lam yakun yutiru bi raka'atayn qabla al-fajr kuma bai kasance ba yana barin walam yakun yad'u nan za a kaddara ne walam yakun yutiru bi raka'ataini qabla al-fajr kuma bai kasance ba walam yakun yutiru bi raka'ataini qabla al-fajr kuma bai kasance ba yana barin raka'a guda biyu bayan yayi witiri kamin sallar al-fajr ana ga kyau bai kasance yana barin raka'a guda biyu ba bayan yayi witiri idan al-fajr yake to qultu nati ma yutiru ma'ana a wata riwayar ce mata yayi ma yutiru ai kaifa yutir ya manzo Allah yake sallar witiri qalat tace lam yakun yad'u zalika bai kasance yana barin wutiri ba sai ta ambaci sauran hadisin a riwayar wa lam yadhkur ahmad wa 60 wa 30 kuma ahmad a riwayar sa bai ambaci shidda da uku ba a takaice wannan hadisin ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataran yana yin witiri kasa ga raka'a goma sha uku amma dai bai taba yin kasa ga raka'a bakwai ba na witiri daga bakwai zuwa sama ne yake yi maliji haddasana mu'ammal ibn hisham haddasana isma'il ibn ibrahim an mansur ibn abdurrahman an abi ishaqa alhamdani عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يا شيخ وجه عائشة سيتم بيت جميل سلم من زعل الدري فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين سيبر ركوي قدا بيو ديكي باين يا ويتري وكان كنا سيبر ركوي قدا بيو maimakon guda uku guda sha uku da yake sai ya koma yin sha ɗai ana gani da kyau ko sun makubi da hina kubi da wa huwa yusalli min al-laili tis'a raka'ati sannan aka ɗauki rayuwarsa yana sallah da dare ma'ana kamin ya rasu adadin rako inda yake da dare tis'a raka'ati rako'i guda tara wa kana akhiru salatihi min al-laili al-witra kuma ƙarshen sallarsa da dare dai shine witri a takaice wannan hadisin abin da yake nuna muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komi gajiya komi rishin lahiya komi tsuha baya barin sallan me ha baya barin sallar dare ana gane da kyau ko kuma yana koya mun ne akan mutabi'anci da haka sallar dare indai har kana son aljanna dole sai ka kula da sallar dare ali yake cewa من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها duk wanda yake so ya sai gida a aljanna to dole sai ya raya dare ko da ko da raka a guda ce da zai yi domin ita daɗin sallar dare ko raka a guda kana iya yi raka a guda kawai kana iya yi amma ka ji mutane da suke kasala yan tarawihin gama sai ga mutane da ramadan ya raba an kasa yi kuma wai ba ba su iya yi ba suna iya yi shi ne hanyar zuwa mai hikima yake cewa walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadiri na ala tamami yace ban taba ganin aibi a cikin mutane ba kaman a ce mutunan da ya iya abu kuma ya kasa yin shi ka iya kai tarawih har karshen ramadan kai qiyamul layli ma ka iya kai har karshen ramadan amma kuma ka ki yace babu aibin da ya kai wannan ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام mai kokari mu cilasta kanmu akan sallolin nan tarawih da sallah ta qiyamul layl mu yi niyya ba za mu bari ba in kai niyya mai kyau kuma za ga Allah ya taimaka maka akan haka Allah ka ba mu ikon yi yanzu masallatai na cika nan da sati guda sai ga ana rarragewa ana gane da kyau ko wannan alama ce ta matsala haddasana abdulmalik ibn shu'aib shu'aib ibn al-laythi haddathani abi an jaddi an khalid ibn yazid an sa'id ibn abi hilal an makhramata bin sulaymana أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس لا تنبي ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ya sallar manzo Allah ta kasance da dare qala yace bittu indahu laylatan wa huwa inda maimunata fanama hatta idza dhahaba thuluthul layli wataran daddare na kwana a wajen maimuna yar uwan ma'aifiyata sai yayi kwana har sai da dai cikin ukun dare yayi aw nisfuhu ko kuma har sai da rabin dare yayi istayqaza sai manzo Allah ya tashi faqama ila shannin fihi ma'un sai ya je zuwa ga wani wata salka wadda a cikinta akwai ruwa ita ce shan fatawadda a sai arwalla wa tawaddatu ma'ahu ni ma nayi arwalla tare da shi thumma qama sannan sai ya tsayuwa ta sallah fa qumtu ila janbihi sai na tsaya a gehen sa ala yasarihi a hagunkin sa faja'alani an yaminihi sai ya maido ni a damar sa thumma wada'a yadahu ala ra'sihi sannan sai ya dora hannunsa akan kaina ka annahu yamassu udhunayya kamar ka annahu yamassu udhuni kamar yana yana motsa kunnaina ka annahu yuqidhuni kamar yana tayar da ni dan manzo Allah ya ga alamar kamar yana an gashe ni cikin sallar sai manzo Allah ya rika mishi wasa da kunnai dan saboda kada ya mi kada ya kwana fa salla raka'atayn khafifatayn sai sallaci raka'a guda biyu marar tsawo qultu naji fa qara'a fihi ma bi ummi alqur'ani fi kulli raka'atin ni a tunanina sai nace raka'a a kowace raka'a ya karanta fatiha ce kawai a wannan rako'in guda biyu da ya fara da su ثم صلى سنه صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر حسي دي صلى ركعة قوم شاقي game da witiri sun manama sannan sai ya kwana kaɗan fa'atahu bilal sai bilal ya zo masa faƙala sai ce as-salatu ya rasulullah sallah ya ma'aikin Allah faƙama sai manzo Allah ya tashi faraka a raka'atai ne sai raka'a guda biyu sun masalla lil nasi sannan ya mutane sallah haddathana nuh ibn habibin ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن إكرمة ابن خالد عن ابن أباس قال بت عند خالتي ميمونة ناكان أوجه إرور مأيفياتا ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل سيما زال الله يتاشي هنا صلى الدري فصلى ثلاث عشرة ركعة sai ya sallaci raka'a guda goma sha uku min ha raka'at alfajiri daga ciki akwai rakoyi guda biyu na alfajiri harastu hazartu qiyamahu fi kulli raka'atin na kiyasta jima wanda yake a cikin kowace raka'a ta sallashi ta raka'atay alfajir bi qadri ya ayyuhal muzammil sai naga gwargwadon tsayuwar da yake gwargwadon karatun ya ayyuhal muzammil lam yaqul nuh shi nuh bai ce ba minha raka'at al-fajr shi bai ce akwai raka'at al-fajr ba a ciki shi raka'a goma sha uku gaba ɗaya kawo a matsayin saloli ne na abin ga mu ida wannan hadisin sai mu dan dogon bayani akan wannan ruwayoyin حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة أيو كيسينا كلا يا منظى الله يكي صلى الدري قال يتي فتوسدت عتبته عتبته سينا سيا ني متاشن كي دقوهر سا شيني عتبه عتبتيه أي باب, باب حجرته au fustatahu ko kuma fustatakinta abinda ake cewa fustat shine khaima da ake idan ana cikin balaguro kenan wannan ruwayar kaman tana nuni da a cikin balaguro ne abin ya afku in aka yi balaguro aka tsaya da dare ana ma manzon Allah kaima sai ya kwanta da shi da iyalinsa to shi ibnu abbas a wannan riwayar yace shine sai ya zo ya tsaya bakin kohar kaiman nan ya kwanta dan ya gaya manzon Allah yake qiyamul layli fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini khafifataini sai manzo Allah ya sallaci raka'o'i guda biyu masu sauki sun musalla raka'ataini tawilataini tawilataini tawilataini sai ya sallaci raka'o'i guda biyu masu tsawo guda biyu masu tsawo guda biyu sun musalla raka'ataini sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu wa huma dunal lataini qablahuma raka'o'in busu kai tsawon waɗanda su gabata ba ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما sannan ya sallaci raka'a biyu wanda busu kai wanda su gabata ba ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر سننسي منظر الله يوتري فذلك ثلاث عشرة ركعة إذن كهد أولا ياي ركعة ودا قوم شاء أكو أولا رواية yana nuna mana yana daga cikin sallata yana daga cikin ladabi na sallar qiyamul laili shine ya kasance sallolin ana bin su bi tadarruj na harko su hi na biyu tsawo na biyu su hi na uku tsawo na uku su na hudu tsawo haka za a rika yi ha a sabko ƙasa shi ne abinda wannan ruwaya take nunawa a takaice wannan hadisin na na ibnu abbas kun ga ya maimaitu kusan riwayoyi kusan shidda mako bakwai shi ne ibnu abbas son alkhairin sai sa ya shi ya kwana gidan manzon allah don ya gaya manzon allah yake sallar dare kuma abin da ya ba shi dama ta kwana gidan manzon allah shine har ma a cikin ɗakinsa lokacin yana yaro bai balaga ba kuma matar manzon Allah maimuna ‘yar uwan ma'aifiyarsa ce kenan ɗanta ne a wata riwayar ma shahida guda suka kwana ma'ana ba yana tsakiyarsu ba shi yana can gihi su kuma suna nan ina ji akwai riwayar a nan gaba to shi ne ce da manzon Allah ya tashi ya yi arwalla shi ma sai ya tashi ya yi arwalla manzon Allah ya kabarta sallah sai ya zo ya tsaya a hannun hagun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai manzo Allah ya kama kanshi ya jiyo shi ta baya maido shi a ina a ina hannun hannun dama tunda mamu hannun dama yake tsayawa wannan yana nuna karhe a bige shi tunda zahin shi ko bai kyale shi bai ce bari har mun ƙara sallah in ce mishi kai dama ake tsayawa kenan ko kai ne wani hamago yazo yana bin ka sallah ya tsaya hannu na hagu ana gane ki ko abin da ne sa ce hamago kenan ya tsaya hannun hagun ko kenan hamago ne ana gaya da kyau ko sai ka jiyo shi ka maido shi dama ana gaya da kyau ko na'am yanzu da wani yanzu zai bi su to ne da ya jawo wanda yake hannu hagu sai ya jawo wanda yake hannu sai ya jawo da wanda shi kuma sai ya jawo baya to shi kuma wancan sai ya tsaya a gaba ban gane wa tsaya a gaba yanzu mutum biyu suna sallah a shi bai gane waye limami ba wannan shi ake cima ɗibi gabu ko? na gane abin da yake nihi wai mutum biyu ne ya shigo suna sallah ana gane da ke ko suna sallah tare to shi kuma da ya shigo maimakon ya jayo limami sai ya jayo mamu kuma mamu shi ko da ya tafi da ya yi raka biyu ko ya rama to ka gani ole da ya jayo mamu sai ya jayo liman ko? na'am kuma ya bi shi kuma suka bi wancan yana sallah an ga akwai matsala kenan a akwai matsala a akwai matsala babba wannan shi zai nuna maka haɗarin rishin karatu wannan shi ne maka haɗarin rishin karatu Allahi ba ƙaramin hatsari ba ne mutum ya zauna baya karatu wani mutum ya zo yi sallah banzu Allah na zamne ya ce idan wannan da a ce wannan mutum in wannan mutumin ya mutu a bisa kan wannan halin ta wannan sallar to da ya mutu ba akan hanya ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam law mata hadha ala hadha alhali la mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shekaru aru aru yana sallah manzon Allah yace da a ce ya mutu yana irin wannan sallar to da ya mutu ba akan ma musulunci ba wai ba wai bai sallar ba yana ma sallar kenan ba sallar bayami ya ake yin ta babu ko ibada da ya kamata a ce muna kokarin sanin yadda ya kamata a yi ta kamar sallah domin ita ce komai ita ce farkon abin da za a bincike in salahat faqad aflaha wa anjaha in ta gyaru mutun ya rabauta in bata gyaru ba komai ya lalace Allah ka ba mu ikon jurewa akan mutum wai ya zo ya zamna min awa guda da za a yi ko awa ɗaya da rabi da za a yi da shi yana karatu gane yake an takura masa amma zai iya zamnawa a fada a kwashe awa bi awa uku ana hira bai damu ba har ma in wani abokin zai tashi zai ce abokin har zaka tashi kuma awa uku su kwashe ba suna hira Allah ya sauke malam yace haddathana al-qanabi an malik an makhramata bin sulaiman an quraib mawla ibn abbas anna abdullah ibn abbas akhbarahu annahu bata inda maimunata zawjin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa hiya khalatuhu قال يتي فاضطجعت في عرض الوسادة sai na kwanta na kishin gida a arzikin alwisada shine matashin kai ana gane da kyau ko sai na kwanta a wajen gehen matashi wattaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha manzo Allah shi kuma shi da iyalinsa suka kwanta a wajen gihe mafi tsawo na matashin bari in ku kwatanta muku mun taba kwatanta wannan hadisin mu dauka wannan shine matashi ana gani da kyau ko mu dauka wannan shine matashi nan shine ardul wisada ana gani da kyau ko shine hwadi longer na me na matashin nan kuma shine me turu ana gani da kyau ko wannan shi kuma shi ne larjarkin to shi manzo Allah shi da iyalinsa shi da matarsa su kwanta nan ne taka tambaya girman matashin yake ban gani ba ana gane da kyau ko yanda hadisi yazo haka zamu faɗi to manzo Allah sai kun tashi da iyalinsa a fadin nan kenan tun da wuri ne wanda yake dukan mutum biyu shi kuma ibnu abbas lokacin yana yaro karami bai balaga ba ana gane da kyau ko domin in balagagge ne ba a wannan kwanan da shi shi kuma sai kwanta a nan wannan hadisi yana daga cikin hadisan da abdul jabbar lokacin yana yana takihinsa yake suka wai kaji wai har a ce kato ya zo ya kwanta tare da matan manzon Allah sallallahu alaihi haka yake fadewa kuma alhali a hadisin wa aka ce yaro ne bayan kuma yaro ne muharramin su ne kawai matsayin dan cikin su yake domin baya halatta ya aure ita domin ma'aikin shi ce amma kaji kawai dai a juye gaskiya ta koma ƙarya dole da ƙari da yaji to wannan shine abin da ake nufi yace fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kwana hatta idan tasafa al-lailu har sai da dare ya raba tsakiya aw qablahu ko kuma kamin dare ya raba tsakiya bi qalilin da kadan aw ba'dahu bi qalil ko kuma bayan dare ya raba tsakiya da kadan kiyasi dai ne yake istayqadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi sai ya tashi yana goge kwana daga fuskarsa sun makara al'ashirar ayati sannan ya karanta ayoyi guda goma nan alkhawatima min surati ali imran wanda suke karshen suratu ali imran sun makama ila shannin mu'allakatin sannan ya tashi zuwa ga wata salka da take rataye fatawadda minha sai ya arwalla da gare ta fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallarsa sun makama yusalli sannan ya tashi yana sallah qala abdullahi fa qumtu sai na tashi fa sana'atu mithla ma sana sai nayi irin abin da manzon Allah yayi thumma dhahabtu sannan na tahi fa qumtu ila janbihi na tsaya a gehen sa fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si sai manzon Allah ya dora hannunsa na dama akan kaina fa akhadha bi udhni sai ya kama kunnuwa na yaftiluha yana dan motsa su فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال القعنبي kenan sun yi raka a nawa kenan ku kilga muna sha ɗaya ko ɗaya biyu uku hudu biyar shidda a sha biyu sha biyu ko na'am sha biyu قال القعنبي قعنبي yace sitta raka sitta marratin har sau uku kenan raka a biyu gida gida shidda ثم أوتر سنن سي وتري دا ركعة غدا ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن سنن يكشين غدا حسي دا ميكيرن صلى يزو مسا فقام فصلى ركعتين خفيفتين sai manzo Allah ya tashi yayi sallah raka'a biyu masu sauki thumma kharaja fa salla subha sannan ya hutai sallaci sallar asuba kenan nan wannan ita ma riwaya dai irin sauran wancan riwayoyin da su gabata ne a ciki kun ga yana daga cikin ladabi na sallah da yaro in kana sallah da yaro yana angaje sai ka yi mishi yanda angajen zai tahiya to manzo Allah ya yi mishi shine sai rika mi motsa kunnen shi ka san motsa kunne ko musamman in wani ne ke maka zaka ji kana dan wani dan dadi yana ko jariri ne kake ma haka zaka ga yana wani dan lumshe idanu to manzo Allah sai yana mishi wasa da kunne dan dan kwanan yami dan kwanan ya tahi kenan irin wannan wasa da yaro kin tana da muhimmanci amma akwai lokacin da ba a wasa da yaro ko yan magana suka ce da wasa da yaro kuma kwana da yunwa ana gane da kyau ko to akwai lokacin da da wasa da yaro kin ana gane da kyau ko akwai lokacin da ayi wasa da yaron shi yahi dan saboda zai sa ya koyi wata ibada wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da yara amma idan suka yi laifi yana musu idan mazuru ana gane da kyau ko ma'ana a lokacin ana tsawaita musu ana tsawaita musu amma dai wasa da yara yana da muhimmanci sosai domin zai sa yaran su sakan maka jiki su iya gaya maka wani abu wanda in baka sakan musu huska ba za su gaya maka shi ba ana gane da kyau ko yana daga cikin nau'i na tarbiyya yana daga cikin ladabi na tarbiyya a rika sakan ma yara huska amma ba ko da yaushe ba shi kuma sakin huskan in yi yawa sai ya sare ni kenan sai dai a rika yin daidai ruwa daidai tsaki ko a rika sara ana dubin bakin gatari wurin wargi a yi wargi wurin a sa mishi tsami a sanya mishi tsami amma in kullun tsami ake sawa sai yaro ya gudu in kuma kullun wargi ake sa sai yaro ya raina me yake da suna ma'aifi ko kuma ya raina ya raina babba wannan shine kenan ina tsammanin lokaci yayi ko na'am ko mu ida wannan babin sai mu san za mu tashi ne a farkon a farkon babi na sallar tarawihi ko ko akwai wani uzuri mu ida su da sauri na'am babu ma yu'maru bihi min al-qasd fi salati babu bayani akan umunnin da ake yi na alƙasdu fi salati shine a daidaita a wajen sallah ma'ana mutum ya daidai ruwa daidai tsaki shine alƙasdu tsakatsakiya حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث متيا أنا مكوانا أنا كنا دان nan akwai wani bayan da nake so in yi mai tsawo dan kan lokacinmu ya tai sosai za mu bar shi kenan wani sati gobe insha Allah sai sai mu ci gaba akwai bayani mai mai muhimmanci a cikin wannan babin wanda ban so ya bar mu a takaice dai uwa masu girma dan muka kawo karshen babi na sallah ta dare mu yi kokari mu lazamtu da wannan sallar tana da muhimmanci sosai musamman latizawa babu wanda ya kamata a ce suna kula da sallar dare kamar latizawa ana gani da kyau ku wani malin mai hikima yake cewa wa ma aqbaha at-tafrita fi zamani as-sibah fa kayfa bihi wa shaybu lir-ra's mushta'il yace idan aka ce saurayi muni ne a ga yana wasa da samartakarsa to ina ga lattizo wanda yake kusa ga gabar mutuwa ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan lattizawa ku ya kamata a ce kun zange kun zage damtse ko da ke kuma samari ba a bar ku ba ba domin mutuwar ba ta bar yaro ba ta ruba ba ko wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ya muna rahama ya muna mai kyau سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله ina akwai masu tambaya ana iya amsawa minti biyar kenan na bismillah